إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من shiga daren alhamis wanda ya daidai da daren sha uku ga watan rabi'un sani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasa madina yau shekara dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha hudu wannan shine kasan na goma sha bakwai daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na almujtaba da ya fi bayyana da sunanun nasa'i kuma shine karatun farko ni da zan fara muna roƙon Allah ya gafarta wa malam Allah ya fi masa Allah ya karbi shahadar sashi da iyalinsa Allah ya ɗaukaka matsayinsu Allah kuma ya sa can tafi musu nan kyau sannan Allah ka azurta mu da fiye da tasu wannan haka tsarin alkur'ani ya nuni ko ya ishara a kai والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم yana daga cikin tsarin magabata suna yawan ambaton waɗanda suka gabace su kuma su roƙa musu Allah gafara Allah muna roƙo ka gafarta musu ka yafe musu jama'ar musulmi kamar yadda kuka jini ne a tsari aka danka makaratu a sunan nisa'i to kuma mai yawa mutane su tunanin a waɗannan littafai guda shida na bukhari muslim abu dawuda tirmidhi da shi nasa'in da ibn maja wata hikima ta sa malam yake karatun bukhari da muslim kuma da nasa'i kun gane to abin da ya sa yawa zan dan tattauna wasu 'yan matsaloli ko da kaɗan game da matsalar shi al'imamun nasa'i al'imamun nasa'i akwai malaman da suke ganin tsananinsa game da tsari wurin karɓar hadisi ya fi bukari ya fi musulun jama'a kun gane to daga nan za ka ɗan fahimci hikimar da ta sa malam kena ya sa sunan nasa'i imamun nasa'i na littafan shi biyu ne akwai watan kabir ɗinsa ko kubra sunan kubra ko alkabir akwai kuma sunan nasa'i ko almujtaba to me yiwa hikima ta Allah malamai suka ce duka waɗannan malamai guda shida da kake ji tun daga kan bukhari muslim abu dawuda hadde zuwa ƙarshe kusan imamun nasa'i shine na ƙarshen mutuwa a cikinsu kun gani to da ya zama shine na ƙarshen mutuwa sai ya zan kusan ya kalli duka tsarurrukansu sai kuma ya haɗa a nashi da haka ake girmama wannan sunan nasa'i din ba wancan alkubra ba ta farko domin wancan babban kuma watan ya har haɗo ne iri-iri amma wannan ya tsaya wani irin aiki ne wanda wannan aikin ya sa da yawa malamai da suka zo daga baya suke wani irin girmama sunan nasa'i ta musamman domin imamul bukhari ya rasu a shekara ta 256 imam muslim shekara ta ɗari biyu da da casa'in ɗaya. al'imam ibn maja ya rasu a shekara ta ɗari biyu da saba'in da uku abu dawuda ya rasu a shekara ta ɗari biyu da saba'in da biyar al'imam tirmidhi ya rasu a shekara ta ɗari biyu da saba'in da tara amma shi al'imam nasa'i ya rasu ne a shekara ta ɗari uku da uku kaga kusan duk sai riga shi rasuwa to sai da ya rinka kallon tsarin kowannensu bayan wancan sunanin kubra ko kabir da ya yi sai kuma ya tsaya ya kalli tsarin kowane ɗayan cikin waɗannan sai kuma ya haɗa a cikin wannan da ya tace ɗin shine mujtaba ai mujtaba dama watan ya tsoro akan al-mustafa idan aka ce al-mustafa shine zaɓaɓɓe wanda yake cikin waɗanda aka zaɓa jama'a kun gane amma mujtaba a cikin waɗanda aka zaɓa wanne ne yafi wanda aka zaɓe shi kun gane hikimar sanya ma littafin almustaba watan imamun nasa'i ya rubutu na sunan kubra ko kabir kamar yadda wasu ke cewa imamun bukhari ya rubuta nasa muslim da sauransu to amma imamun nasa'i da duk suka rasu sai ya tsaya yi wani irin tatowa da da rerewa sai ya zo ya haɗa mujitabansa ya haɗa wannan sunan nasa'i da ke gabanmu jama'a kun gane wannan yasa ake girmama wannan littafin a tsakankanin sauran littafai imamun nasa'i kamar yadda al'imamu suyudi ya ce asalin sunansa da dangantakarsa abu abdurrahman ahmad bin shu'aib ibn ali ibn sinan ibn bahr al-khurasan an-nasa'i to da yawa watan wasu na cewa wannan dangantaka ta ce masa annasa'iyu watan asalin abin da ake dangantawa shine watan kamar ka ce na mata to imamul imamu suyudi sai ya ce asalin abin haka ne wata asalin matsalar shi imamu suyudi cewa yi sahabbai ne suka je yakar mutan garin su duk sai suka gudu suka ban mata kun gane to asalin sunan garin sabai sai suka ce kawai wannan garin mata ne na sa to daga nan sai ya zama da ɗan garin yake cin wannan suna har imamun nasa'i gashi ya samu wannan suna an haife shi a shekara ta ɗari biyu da hamsin na san duk mala ya gabatar da waɗannan kuma ya rasu kamar yadda kuka ji a shekara watan ya rasu an haife shi a shekara ta ɗari biyu da sha biyar hijiriya shekara ta ɗari bakwai da talatin miladiya a nan nasa da fata da yi wa nunin fata da kuma jan wurin nasa ba nasa ba kamar yadda ya zo a jami'ar usul na buldan khurasan aka ce kuma garin yana kusa da marwa ne kwaran gaske shi ɗaya ne daga cikin manyan gwarazan malamai da musulunci ya taɓa gani imamu al'imamu abu abdurrahman yana kuma da ɗan abdullahi dan kada wani wurin kaga an ce abu abdullahi annasa'iyu rikici an dai fi ce mai abu abdurrahman kusan za ka ga duk malaman hadisi kuma haka suke ko nan malam na mai abu abdurrahman kuma abu abdullahi jama'a kun gane zai wahala ka ji malamin hadisi ba abu abdullahi bane imam al-bukhari ma ya haka ko ba haka ba to imamu al-imamu nasai ya fara neman ilimi tun yana dan karami ya je wurin Qutayba dan Sa'id ibn Jamil al-Baglani wanda ɗaya ne daga cikin shahararrun malaman hadisi a wannan zamani nasu a gabashin duniya da yammaci ba wanda bai san sa ba ya zauna a nan Baglan kusan shekara cir ya yi karatu mai yawa a wurin wannan malami daga nan ya tashi ya shiga Khurasan da Iraki da yankin Hijaz da ƙasar Sham yankin Syria da kuma ƙasar masar ba inda bai karaɗe ba zuwa neman ilimi ya zauna a waɗannan garuruwa na lokaci mai tsawo daga baya a ƙarshen rayuwarsa ya zo ya zauna a damashku sham ya yi karatu a wurin ishaku ɗan rawiya za ku ji mala yana yawan faɗin shi ya almajirin ishaku bin rawiya ne an gane ba rahawaihi ba mala yana yawan gyara ga masu faɗin haka rawiya ne ba rahawaihi ba an gane to imamun nasa'i almajirin ishaq ibn rawiya ne sannan yayi karatu a wurin hisham dan ammar yayi karatu a wurin abu tahir ibn sarh ya yi karatu a wurin ahmad dan abda abdabbi sannan ya yi karatu a wurin bishir ibn hilal as-sawaf da kuma abdurrahman dan ubaidu alhalbi ya yi karatu a wurin ali ibn hajar da muhammad dan bashar da suleiman dan al-ash'af da mahmud bin ghailan da kuma abu dauda wannan abu dauda da kuma wasu malamai a garuruwa da yawa da kuma birane masu yawa shi kuma an samu mutane da yawan gaske sun yi karatu a wurinsa akwai al'imamu tabarani almajirin al'imamu annasa'i ne sannan akwai al'imamu tahawi al'imamu tahawi almajirin al'imamu annasa'i ne haka ibn sunni shi ma almajirin al'imamu watan nasa'i ne al'imamu nasa'i yana daga cikin waɗanda ake ce ma buhurul ilm teku ne na ilimi jama'a kun gane Allah ya mai ɗimbin ilimi da karatu amma yiwa daga abin da za ku je za ku fahimci haka insha Allah tare da yana da yi wa abu kyakkyawan fahimta da wahala ya fahimci abu sai munakasha da kowane irin malami a ji fahimtarsa ba ita ce daidai ba sannan Allah ya sa masa itikanin abu duk sanda ya fahimci abu ko sanda zai gabatar da abu za ka ga yana da kyautatawa wurin fahimtar da bayani akan abin jama'a kun gane sannan al'imamun nasa'i mutum ne mai basira sannan yana daga cikin waɗanda suke da bin diddigi akan matsaloli da ke bayyana a karatuttukan malamai ta yanda ba zai bari a jingina ma annabi wani abu ba wanda ya san akwai matsala Allah ya sa ba kwantsa a idan imamu shafi'i game da idan imamun nasa'i game da duk abin da zaka jingina wa annabi ba kwantsa a idan shi duk abin da zaka jingina wa annabi da ya kalla kawai zai ga ba daidai bane Allah ya mai wannan baiwa a cikin malamai sannan Allah ya sa yana daga cikin malaman da Allah ya musu baiwa wurin kyautata rubutu na littafi in za su wallafa har sai da manyan malamai mahaddata hadisan annabi suka rinka baro garuruwan su suna dawa wurin al-imamu an-nasa'i har sai da ta kai ma a duniya a zamanin shi babu wanda ya rage da za a iya haɗa sa da shi bayan mutuwar su al-Imam al-Bukhari mutum ne mai tsantseni wa kana wari'an mutum ne mai tsantseni da taka tsantsan Imam nasai yana da kamun kai yana da nutsuwa kuma ya san ya kamata jama'a kun gane shine ware shi tsantseni ne ma yana da tsantseni yana da taka tsantsan yana da kula jama'a kun gane sannan al'imamun nasa'i bayan wari ne kuma mutum ne wanda duk abin da zai yana ƙoƙarin kirga da meye da iri kamun ka kuran shi da wuya domin duk abin da zai zai tsaya sai ya kirjaji asalin meye da iri sai kuma Allah ya datar da shi sannan al'imamu watan al'imamun nasa'i watan gabai a tsakankanin malamai game da abin da ya shafi ilmomuka na hadisi sannan hafizi ne a bakin a fagen hadisi sannan mutini ne mutum ne mai kyautatawa har sai da ta kai ma an ciro daga al'imamu zahabi indama su'il a lokacin da aka tambayi al'imamu zahabi ayyuhuma ahfazu muslim bin al-hajjaj sahibu sahih aw an-nasa'i ku ji abin da aka tambayi al-imamu zahabi ala gafata malam me kake gani tsakanin al-imamu muslim dan hajjaj muslim mai sahihu muslim me kake gani tsakanin shida wanda yake shine mai sahihu muslim me kake gani tsakanin shida al-imamun nasa'i wanne ne kake jin a cikin su yafi faqala zahabi abu abdurrahman an-nasa'i imamun zahabi yana ganin imamun nasa'i ya fi imam muslim fa ku rinka auno waye muslim ku rinka kallon matsayin muslim amma ku kalli kuma matsayi na su imamu zahabi yana ganin yana ganin al-imamun nasa'i ya fi imam muslim daga nan za ku rinka fahimtar abin da ya sa mala ya sa nasa'in nan jama'a kun gane saboda duk dai abu dai a ƙarshe bukhari ne muslim to ka ji imamun nasa'i wasu malamai irin su zahabi suna ganin ya fi muslim fa to ba ma muslim ba ana ganin tsananin nasa'i ma wallahi kula bukhari da muslim din har shi bukhari ولم يكن آد في رأس ثلاثمائة أحفظ من النسائي باي رسول النبي da shekara ɗari uku duk duniya ana ganin ba wanda ya kai shi kiyaye hadisan annabi shi al-imam an-nasa'i wa huwa ahdaqu bil hadith wa ilalihi wa rijali mutum ne haziki game da hadisan annabi da kuma illoli da ke cikin isnadai da matanai da mutane kan kawo da nufin sun jingina wa annabi sannan haka mazaji jama'a kun gane haka mazajen duk da ke cikin isnadi a zamaninsa ba wanda ya kai shi sanarsu da mutane kan kawo da nufin sun jingina wa annabi sannan haka mazaji jama'a kun gane haka mazajen duk da ke cikin isnadi a zamaninsa ba wanda ya kai shi sanarsu da haka imamu imamun nasa'i kana faɗin wani cikin mazajen da ke ruwaya kawai da an ga girgiza kai an san magana banza ce kake kawowa da an ga kawai yayi haka shikenan karatun da ka zo da shi ya tashi aiki Allah ka shiryar da mu قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر في شروط الأئمة الستة wannan alhafiz abul fadli mai suna muhammad ibn tahir da ya zo magana kan sharɗan da manyan malaman nan guda shida ke da shi wurin karɓar hadisi da ba da shi don ku ji watan imamul bukhari yana da nashi sharuɗan wurin karɓar hadisi haka imam malik kuma ku sani cewa ba wa kowane irin mutum Bukhari ke zaunar ke zaunar da shi karantar da shi hadisansa ba da akwai wanda an ji ɗalibin ka ne matsala ne ma kai kanka sai ta shafe ka matsalar jama'a kun gane to waɗannan malamai guda shida waɗanda littafan su ake cewa kutubu sitta Bukhari Muslim Abu Dawuda da Tirmidhi da Sa'i da Ibn Majah to kowannen su yana da nashi irin sharadin kamar yadda Abul Fadli Muhammad Dan Tahir ya ce sai yake cewa sa'altul imama abul qasim sa'ad bin ali az-zanjani bi makka an hali rajulin min ar-ruwati fawasaqahu fa qultu inna aba abdurrahman an-nasa'i da'afahu wannan bawan Allah abul fadl yace na tambayi babban malamin hadisin nan abul qasim sa'ad bin ali az-zanjani kun ga jama'ar musulmi yana daga cikin abin da kasan nan malam ya ta kokarin ya rayu a cikin ahlus sunna masu da'awa musamman ta salafiya shine wannan alkunya din abuwa na abuwa ne ya kamata a ce watan tun malam na da rai kowa a ji alkunya ake kiransa da ita kowa ya kokari ko da bai yi aure ba ko da bai da ɗa in yi aure ya makan shi alkunya kuma mu yi kokari mu rinka kiran junanmu da alkunya domin kiran juna da alkunya girmamawa ne jama'a kun gane kowa ya kokari ya zama shi abu ne ko abuwanci jama'a kun gane wannan haka ɗabi'ar magabata take annabi dai abul qasim ne kuma haka ba abubakar abu abdurrahman umar abu abdullahi ne duk gashi nan zaka ji su haka duk waɗannan a'immar da kake ji haka suke to wannan bawan Allah abul qasim sa'ad bin ali az-zanjani ya ce na tambaya wannan abul fadl ya ce na tambayi wannan babban malami mai suna abul qasim sa'ad bin ali al-zanjani a cikin garin makka game da halin wani mutum wanda nake jin sunan shi a cikin masu ruwayar hadisin annabi sai ya ce wannan mutumin fika ne na tambaye shi kai ne zaka ce game da wannan mutumin sai ya ce min wannan mutum fika ne jama'a kun gane fa sai na ce mai inna aba abdurrahman to ka kuga abu abdurrahman annasa'i al-imam an-nasa'i kenan da'afahu shi ya ce mutum ne mai rauni faqala sai shi abul qasim sa'ad ibn ali az-zanjani ya ce ma wannan abul fadl din ya ce ya bunayya ya kai almajirina ko ya kai dan dana dan malamai magabata sukan yi haka idan almajirin su ya musu tambaya in abin da ya tambaya haka ne sai ce haba ɗana matsu ko da ba su suka haife shi ba watan uba ne na malam watan uba ne na almajiranta da ma kun gane ko ya ce ɗana inna li abi abdurrahman sharfan ka sani imamun nasa'i yana da ƙa'idoji da sharuɗa game da rijalul hadis game da karɓar hadisi yana da nashi sharuɗan ashaddu min shar'il bukhari wa muslim tsananin nashi sharaɗin ya ma fi sharaɗin imamul bukhari da na muslim wato na kawo mana waɗannan ne jama'a don mu fahimci waye al'imamun nasa'i da irin yanda malamai da suka ansa sunan malamai suke faɗi fa game da imamun nasa'i dan ka san ba wai haka ne kawai malam ya sa littafin imamun nasa'i ba ai a ka'idan karantar da wata littafan nan guda shida kutubu sita ai za ka ga galibi a tsarin duk da malamai suke bi daga bukhari sai sa tirmizi malami na gama bukhari sai sa tirmizi me yasa saboda imamu tirmizi yana da wani tsari daban shi kuma wani irin tsari da ba irin nasu bukharin ba to idan aka karantar da mutum bukhari aka yi mai tirmizi to kusan duk an karantar da shi tsarin karatun waɗannan tafai guda shida ne jama'a kun gane amma me yasa malam yasa imamu nasa'i saboda watan za ku yi mamakin Allah idan ka buɗe littafin nasa'i kamar muwaɗa ce kun san da nasa'i da muwaɗa akwai girmamawa ta musamman da malamai ke musu saboda in ka buɗe bukhari za ga kitabul iman ya fara imamul muslim za ka ga ba wai kawai ya fara ne da wani babi na fikihu ba kun gane amma muwadda kawai yana buɗe ta sai fara da matattarar bayanai akan matsalar lokuta na sa'i kuma sai fara akan tsarki to me yasa malamai suka ce to an dai rasa ganewa imam malik aka ce dalilin farawa da kitabul mawaqit duk wani abu da za ka yi sai in lokaci yayi ko menene ne ko mutuwa ce dai sai lokaci yayi to a fara da lokaci jama'a kun gane in tsarkin za ka yi dai zai zama wajibi kanka sai dai lokaci yayi in ma sallar za ka yi ba dai ta zama wajibi kanka sai dai lokacin yayi jama'a kun gane to shi kuma imamun nasa'i sai suka ce di ba ka ga kawai sai fara da watan babi akan tsarki me yasa ko musuluncin za ka yi aka ce malaman fiƙin suka ce idan mutum ya san yadda ake wankan janaba a ka'ida ta musulunci kuma shi kafiri ne sai ya je wankan janaba ya kalma shahada sai zo ya gaya mana cewa ai shi ya musulunta tunda ya san me ake faɗi yanzu a musulunta me ka faɗa ya faɗi kuma aka ja kaɗin sai a ce to wanka sai ce ya riga yi kafin yi ya yi wankan wannan wankan nashi za a karɓa ko ba za a karɓa ba suka ce za a karɓa tun da tsarkin zai fara sai aka ce to imamun nasa'i sai ya fara da magana akan tsarki da abin da yake da alaka da shi jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu to kuma ina ganin zan yi kokari in Allah so a karatun nan na imamun nasa'i in yi kokari iyayena wurin kai mutane ga watan abin da asali yake nufi galibi a babukan musamman alhamdulillah babu wani sharhi da aka yi ma sunan nasa'i al-mustaba dinnan irin sharhin da a sheikh muhammad bin a sheikh muhammad bin sheikh al-allama ali ibn adam ibn musa al-ayubi al-wallawi wanda ɗaya ne daga cikin manyan malamai da ke karantarwa a darul hadith al-khairiyya nan cikin garin makka allah ya mai sarangwame allah ya ɗaukaka matsayinsa wannan littafi shine dama malam yake amfani da shi to kuma muka tsara duk wanda zai karantar kun san dai malam a irin yanda yake duk wata nuska da ka gani hannun malam to nuska ce ta ƙarshe kuma iyayi malam ya koya ma duk ɗaliban da ke kusa da shi duk nuskar da suke da ita in dai sun ga wata wadda muhattaka ce muharrara to za ka ga sun yi ƙoƙari sun ƙara mallaka za ka iya ganin malam da nasa'i iri-iri amma zai wahala ka ga irin wannan wurin mujalladai guda arba'in kuma ka kalli ka kalli sunan nasa'i yanzu an buga shi ma guda ɗaya to yi haka kuma guda arba'in kai ka sa an zuba karatu imamun nasa'i a takaitan takaitawa don mu fara mu shiga cikin karatu imamun nasa'i kamar ta malam wallahi jama'ar musulmi kashe shi aka yi kashe shi aka yi kuma kisan gilla saboda kama shi suka yi waɗanda ke goyon bayan gwamnati suka kama shi suka bankara shi suka bankara mai kafafu suka dinga kwankwasa gwalakin shi ko kuma a 'ya'yan marinansa suka dinga tattaka su da ya mutu suka wurga shi cikin rana kawai cikin yashi don haka ku sani wannan irin kisa da ake wa malamai dama sunna ce ta annabawa da manzanni na gaya muku Allah ya ce wa ka'ayyin min nabiyin kutila annaba da yawa kashe su aka yi kutil haka kira annafi ita ce da ibn kasir da abu am da kira'ar yaqub al-hadrami sauran ne kawai suke cewa qatala ma'ahu biyun amma wa ka'ayyin min nabiyin kutil yawa annaba kashe su aka yi to karkashin wannan aya sai ka ce ma'ahu biyuna kasirun tare da shi akwai waɗanda ya koyar ya yi tarbiyyarsu suna da yawa shi yasa watan a tsari da yawa malamai suka ce su annaba ba a kashe su shi kadai su kadai dole suna tare da wasu kun gani lalle mun san wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala duk yanda aka yi dama malam ba zai wuce wannan ranar ba amma a matsayin mu na ɗalibai barin malami a haka ba daidai bane ya tafi shi kaɗai ko bai so sai wasu sun yi gaba ko bai so wasu sai sun bi shi a baya saboda haida Allah ya ce kutila sai ya ce amma ma ahu farid biyuna kasirun duk da an kashe shi fa ma wahanu lima asabahu fi sabilillahi wa ma ba'ufu wa mastakanu kuma an ka kalli wancan aya ta Qur'ani da Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu asarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina ne kage yana neman suwa za su matso kusa da shi su taimake shi kalal hawariyuna ka gani sun sun zo su taimaka sun matso kusa da shi jama'ar musulmi kun gane ko muna roƙon Allah ya gafarta wa malam Allah ya ɗaukaka matsayinsa Allah ya karɓi wannan shahada tasa Allah ya azurta 'yan baya da irinta a wannan littafi na al-Imam nasai za mu tashi a babi na arba'in da shidda a inda malam ke cewa babul ma'id da'im babul ma'id da'im malam ya ce ai haza babu zikirin hadis الدال على حكم الماء الدائم والدائم هو الراكد الذي لا يدري سيما لن يتي والله تعالى أعلم باب الماء الدائم babin da zai magana a kan ruwan da ke tsaye wuri guda baya tafiya idan ka ji an ce alma'ud da'im ruwan da ke tsaye wuri guda baya tafiya jama'a kun gane mai sharhin babin sai ya ce ai wannan babi ne da zai ambaci hadisi ko hadisai waɗanda ke nuni akan hukuncin ruwan da ke tsaye wuri guda waddaimu huwa rakidu yace alma'u da'im huwa alma'u rakib wanne ne arrakidu allazi la yadri wanda baya tafiya wanda bai gudu wallahu a'lam قال أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراسان النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسحاق بن يونس قال حدثنا أوف عن محمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه قال عوف وقال خلاص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله وقال النسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال da yake wata malamai da yawa suka ce idan ka ji isnadi aka zo kan sahabi baka ji an ce radiyallahu anhu ba to ɗayan biyu ne ko dai malam ya manta bai faɗi ba ko kuma masu rubuta malam ya faɗi ba su rubuta ba amma duka malaman nan babu wanda ke ambatan sahabi dirin tsinsi ya ce radiyallahu anhu dirin tsinsi ya ce radiyallahu anhu to in kun ga isnadin farko da ya ce an abi wurin ta kawai sai an rasulullahi jama'a kun gane hadisi na biyu a isnadi na biyu da ya ce an abi wurin ta sai ce kala duk ba radiyallahu anhu ban sani ba wata nuska ko da kwai amma wannan dai babu kuma wannan muhakkaka ce kun gane to ko babu kai sai ka faɗa domin ubangiji shi ne yake ya yarda da su kuma ya ce sun yarda da shi kuma ya ce wa ma baddalu tabdila har suka bar duniya ba su canza ba yana nan akan yarda da su suna nan akan yarda da shi sabai kenan to ya ce an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه قال أبو عبد الرحمن قال كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار الإمام النسائي يتي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم babban malaminmu mai suna ishaku ɗan ibrahim alhanzali almarwazi alma'arufu bibni rawiya da aka kun ji dama a baya na ce muku ishaku bin rawiya malamin shi to wannan isnadin shi ibn rawiya din shi ya karantar da imamun nasa'i hadisin nan yana cewa akhbarana ishaq ibn ibrahima to dama ishaq da rawiya yake nufi jama'a kun gane ko yace al-ma'ruf ibn rawiya shi sika ne as-sabt jama'a kun gane ko bayani kansa ya gabata a baya kuma ba sai na maimaita ba dan na san malam yayi insha Allah to yace qala shi ishaq ibn rawiya yace akhbarana isa ibn yunus kuma kun ga wani ikon Allah cikin duk malaman nan babu wanda ya kai imamun nasa'i yawan amfani da akhbarana jama'a kun gane zan zo a gaba wata gaba zan yi wasu maganganu kan matsalar akhbarana din nan insha Allah da yake yawan faɗi da akhbarana da amba'ana da haddasana kusan duk ma'anar su ɗaya ne amma shi ya fi ɗaukar wannan salat amma za ku ji a gaba zan gaya muku dalili insha Allah yace akhbarana Isa ibn Yunus yace Isa dan Yunus ya ba mu labari wata nuska sun sa amba'ana jama'a kun gane ko to Isa ibn Yunus shine ibn Abi Ishaq as-Subai'i al-Kufi wanda sika ne shi ma sai yace qala haddathana Auf babban malamin mu Auf shi kuma yace ya ba mu labari watan Auf dan Abi Jamila al-Abdi Abu Sa'al al-Hijri al-Basri al-ma'ruf bil a'rabi wanda sika ne sai dai malamai na zargin shi da shi'anci amma ba fa shi'anci irin na waɗannan ba don kun san farkon al'amari idan ka ji an ce ana watan ka ji an ce watan rumiya da tashayyo watan shi ya fi goyon bayan sayid na ali a ce shi ne khalifa farko ba abubakar ba amma sai ya ce tun da ubangiji ya kaddara abubakar na yadda anas ibn salam amirul sanani shi ma haka yake zaidi ne imamu shaukani ne durar bahiya shi ma haka menene autar duk tafiyar su ɗaya da irin waɗannan amma ya waɗannan ai ba wanda zai ce kashirai ba mai kafirta su dan ba mu da wani bambanci wurin aqida da fiqh duk iri ɗaya ne kalli da ato malam ma ba ya samu nailu autar ba kuma na ai makaranta ce da ta shahara da karantar da durar bahiya din ta imamu shaukani kuma makaranta ce da ake karatun subul salam kun gane dan haka dan kaji an ce rumiya bitashayyo irin na waɗannan ake nufi jama'ar musulmi kun gane ko Allah ka shirya da mu amma ba shi an ci na masu zagin sahabban annabi ba jama'a kun gane ba shi an ci irin na masu zagin sahabban annabi ba duk wanda ya haɗa sahabbai ya zagi ya kafirta duk wanda ya zagi abubakar ya kafirta al-imamu al-haytami a majma'u zawa'id din shi duk da wasu malamai na dan maganganu kan isnadin ya ce wata rana ana zaune annabi ya kalli sayyidina ali sai ya ce ya ali ya aliyu ya ce sayakunu fi ummati qaumun yantashiluna hubba ahlal bait lahum nabadhun yusammuna rafida sai ya ce qatiluhum fa innahum mushrikuna ya ce ya ali nan gaba al'umma ta za a samu wasu mutane su rinka ƙarya suna son yan gidana suna da lakabi ana ce musu rashida yan shi'a jama'a kun gane za su rinka ƙarya suna son yan gidana suna da lakabi yan shi'a shine rafidawan annabi ya ce masa na ali da kai da duk wani musulmi in kun haɗu da su ku yaƙe su domin tsantsan arna ne yan shi'a qatiluhum yace fa innahum mushrikuna kuma sayyidina ali ya yaƙe su ya ma kunna wuta ya kira almashijirin shi kambar aka rinka tarkata su ana watsawa domin kana neman sharrul bariya a cikin halitta babu fa irin dan shi'a dan matsalar shi ta fi fata ba yahudi matsalar dan shi'a ta fita ba yahudi fa Allah ka shiryar da mu to abul aliya ya yi karatu wurin shi wannan auf din dan ka san ba ba ba ba ba shi'i bane shi'i irin yau abul aliya ka san matsayin shi ne to ya yi karatu wurin sa sannan abu raja shi ma ya yi karatu a wurin sa haka nan abu usmanul hindi kun ga wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata a ce man kula mun ɗauka shine dukkan su kaji abul aliya abu raja abu usmanul hindi kun gane kowa abu kaza ne wa anhu gundar wa shu'ba haka nan gundaru da shu'ba duk sun yi karatu a wurin shi wa nadar bin shumayl wa khalqun kasir kai akwai dai malamai da yawa waɗanda ka sani cikin watan kutubu sitta din nan duk zaka ji sun ɗau karatun hadisan annabi a wurin sa ibn sa'd ya ce ya rasu ne shi wannan auf din a shekara ta 146 kuma watan da yawa malamai sun fitar da hadisansa amma dai a sunan nasa'i din nan yana da hadisai guda goma sha shida akwai hadisan da cikin isnadin shi da shi cikin isnadan hadisan da shi hadisai guda goma sha shida a wannan littafin kala ya ce an muhammadin to kun idan ka ji an saki sunan muhammad an yi shuru to ba wani ake nufi ba muhammad bin shi kawai ku kiyaye wannan da ka ji an ce an muhammad aka yi shuru to ba wani ake nufi ba galibi muhammad bin shi kuma shi muhammad ɗan sirri na kundin malik wanda wannan watan wata ranar Allah su za mu ɗanyi maganganu a kansa saboda darasi a rayuwarsa da ya kamaci kowannen ya ɗauka to muhammadu dan sirina al'ansari wanda watan limami ne a zamaninsa kuma sika ne sabt kuma mutum ne mai ibada kuma yana da girman kima a idan duniyar musulunci jama'a kun gane ko allah ka shiryar da mu anas watan ya ruwaito daga wurin mai gidansa anas da zaidu dan sabit watan yi karatu a wurin Anas dan Malik Anas dan Malik malamin Muhammadu dan Sirina ne tunda kun ga shi tabi'i ne Muhammad bin Sirina kun ga mutan gidansu duk malamai ne akwai Anas dan Sirina akwai Fatimatu binti Sirina kuma duk malaman Imam Malik ne dan ka san gidansu gida ne na malanta har mata malamai ne to yayi karatu shi Muhammadu dan Sirina wurin Anas dan Malik ya yi karatu a wurin zaidu dan sabit ya yi karatu a wurin usmanu ya yi karatu wurin imranu dan husain ya yi karatu a wurin abu huraira a isnadin nan ma za ku ji malamin shi a karatun shine abu huraira sannan ya yi karatu a gun aisha matar annabi kuma ya yi karatu a wurin da yawa manyan malamai cikin tabi'ai kuma imamu sha'abi ya yi karatu a gunsa shi kuma haka sabitul bunani haka qatada haka ayyub al haka ayyub da maliku dan dinar da sulaiman taini da khalid al-hazzaq al-imam al-auza'i ma yayi karatu a wurin muhammad dan sirina kai da dai malamai da yawa imam ahmad yace watan da yi karatu wurin abdullahi dan abbas ba jama'a kun gane to wata magana da abu awana ya faɗa da buƙatar a ci lallai in kawo ta abu awana ya ce ra'aitu ibn sirina fi suq wata rana na shiga kasuwa sai na haɗu da muhammadu dan sirina fama ra'ahu ahadun a kasuwar ba wani mutum da ya hango shi illa zakarar Allah ta'ala sai da ya tuna da Allah shi muhammadu dan sirina haka yake wallahi da ka gan shi sai ka tuna Allah kawai saboda in kana son ka ga tsabagiyar biyayyar annabi to muhammadu dan sirina kenan idan kana son ka ga mutum mai nutsuwa da kama ka in karanta ne za ka yi mamaki don haka da ka gan shi sai ka ga wannan ya dace dama da a ce mabiyin annabi ne domin yana rayuwa ne kamar duk inda annabi ya ɗauke kafa nan yake ajewa haka rayuwar Muhammadu Dasiri ne take kuma yana cikin mujabud da'wa yana cikin waɗanda Allah ya musu baiwa ta fassarar mafarki jama'a kun gane malam ne ta kokari kafin ya rasu shekaru goma sha wani abu wallahi lokacin da ake tsananin rigingimu akan matsalar ruƙuya ya ta kokari ya sa mana karatu akan fassarar mafarki a lokacin da yake karantar da mu qayatul insan mu goma sha ɗaya a ɗakin shi a muciya duk ya kwaso littafin amma har ya rasu malam bai sanya ma wasu ɗalibai ya karantar da su ba saboda rigingimin da kaji an ta yi kan matsalar ruɓiya ɗin nan ko wallahi tallahi in dai mun ci gaba da karatu haka za a kwakulo fassarar mafarki kuma haka za a yi ta rigingimin dan duk yanda kai mafarki in ka gaya ma wanda ya san fassarar mafarki a sunna zai fassara maka shi in shirme ne ruɗu ne zai ce wannan ruɗu ne shirme ne in ko yana da ma'ana zai gaya ma ko ma'ana sai kaga ta tabbata Allah ya Muhammadu dan siri na a tabi'ai wannan baiwa Imam Malik ya taɓa yin mafarki ai goshin asuba kawai sai ga ɗin haka wannan ne sai ce ni malakul mauti ya ce mala'ikan mutuwa ne karɓare ya ce kwarai kuwa ni ne sai ya ce to alhamdulillah sauran shekara nawa ko kwana nawa ko awa nawa ka zo ka karɓi raina mala'ikan mutuwa ke ce maliku ya ce sai ya kama ya nuna mai yatsu haka guda biyar kafin ya ce shekara biyar ko wata biyar ko kwana biyar ko min awa biyar ko sakan biyar kawai ut sai mala'ika ya bace sai kuma ya farka gaban shi na faduwa to me yake nufi da biyar bai tsaya ne tambaya ba kuma ka tafiya ka to gari na wayewa sai je wurin Muhammadu dan Sirina abin da ke so in faɗi kenan ya je ya tambaye shi gafa mafarkin da ne amma ni ban gane ma'anar mafarkin ba sai ce kwantar da hankalinka yana nuna maka wata aya ce a Qur'ani da ke dauke da abubuwa guda biyar wanda ba wanda ya san su sai Allah inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير shi ne ya taɓa ai mala ya taɓa ya taɓa ɗa shi ne ya taɓa fassara ma wasu mutane biyu da suka yi mafarki kusan iri ɗaya fassara amma da ma'ana biyu kowannen sai mafarkin kiran sallah wannan ya ce kai za ka yi sata za a kama ka za a yanke ma hannu kai kuma bana za ka amsa kiran Allah ana ta ganin to yaya aka tambaye shi yace i kowannen su ai dama shi fassara mafarki watan sai ka kalli mutum sai kana da ilimi na psychology sai ka san yanayi na mutane jama'a kun gane Allah ka shiryar da mu to kun ji abu awana na dan bayyana wannan ne dan a san waye Muhammadu dan sirina in Allah ya so zan yi kokari koda a takaice ne in rinka kokarin bayyana tarihin ko sahabbai ko wani wanda na san a cikin bayyana tarihi shi zai zama akwai ibra liman kana lahu qalbun aw alqasam wa huwa shahid domin ku ji abin da Abu Awana yace ra'aytu ibn sirina fi suqi mun hadu na ga Muhammad ibn sirina a kasuwa fama ra'ahu ahadun ba wani mutum a kasuwar da ya ganshi illa zakarallaha ta'ala sai da ya tuna haɗuwar shi da Allah sai da ya tuna da Allah kawai ka kalle shi kallon shi kawai sai ka tuna da Allah jama'a kun gani to kuma haka ya kamata a ce kowannen mai kokari ya zama kun ga sahabban annabi sunna ne sallam watan duk inda kamar yadda sai da kubi yake cewa duk inda ka karanta ya ayyuhal ladina amanu ku yi kaza idan ka kalli sahabbai sai ga kawai suna abin ya ayyuhal ladina amanu ku kaza sai ga da ka kalle suna bari dan haka sayyid qudub yace watan Allah ya saukar da alqur'ani amma yanda sahabbai ke rayuwa ko ba a saukar da qur'ani ba aka kwafe yanda suke yi ya isa kwafe wai ya wakilci qur'anin jama'a kun gane saboda haka ake so Allahu akbar to kun ji abinda Abu Awana yace Allah ka shiryar da mu wa qala bakaru muzani والله ما أدركنا من هو أروع منه شيكما بكر المزني يتي na rantse da Allah mu ba mu riski wani mutum a rayuwa ba wanda ya fi Muhammadu dan sirina taka tsantsan da tsantsini kaga tabi'i ne duk ina su sa'id ibn musayyib amma duk da haka shi bakar almuzani yana gani in dai tsantsini ne babu kamar watan Muhammadu dan sirina Allah ka shiryar da mu to malam sai ya ce an abi hurairata radiyallahu anhu an samu daga abu huraira Allah ya kara masa yadda abu huraira ya ce an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu daga shi kuma manzon Allah annabi ya ce la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im kada ɗayan ku ya kuskura yi fitsari a ruwan da zai tafiya thumma yatawadda'u minhu sai kuma ya ɗebi ruwan wurin kuma ya alwala da shi annabi ya ce kaɗayan ku yi haka to me yiwa a karatun gaba can zan tattauna akan hadisin da annabi ke cewa idan ruwa ya kai tulu biyu bai ɗaukar najasa kun gane to ga wannan ruwan a tsaye annabi ya ce karkai fitsari a ciki kuma kai alwala da ruwan karkai haka jama'a kun gane saboda shi fitsari a ruwa ko da bai isa ya najastar da ruwan ba to amma yana da matsala zaman shi a cikin ruwan za mu karanta can gaba ban sani ba ko a baya ne mala ya karanta hadisin a baya ko banda wa hadisin imamun nasa'i ya rawaito shi cewa watan wanka a inda ma ake fitsari yana haifar da cuta na wasu wasi da mantuwa kun gane za mu zo za mu karanta hadisin zan yi bayani kan shi inda ake wanka inda ake fitsari sai kuma kai ka rinka wanka a wurin kun gane yana haifar da cuta ta wasuwasi yawan wasuwasi yana haifar da kuma cuta ta mantuwa tsarin kawai da ake a wurin yana haifar da wannan matsalar jama'a kun gane to ballantana a ce a yi fitsari a ruwan kuma ya amfani da ruwan kun ganin babu aula ya zama da matsala Allah ka shiryar da mu na'am eh a yana da yana daga cikin kurakuran mata ai sai ga yaro kawai gashi suna mai wanka a cikin ruwan gashi suna kallo yana yin fitsari in za a yi na yaro wanka sai an fara sa shi a foye fitsari in ya gama fitsarin to sannan sai kuma ya mai tsarki a waje sai kuma a ɗauke shi a sa shi a ruwan sai a yi mai wanka ma da yawa akwai abubuwan da galibi rashin gane karatuttuka da mutane ke da shi wasu matsaloli ne waɗanda sukan jama kansu mala ya taɓa yin karatu ba zan iya tuna ko a wani kasar ba ne amma a asarin ne ko a wuƙaya da ya fara wuƙayatul insan yawancin albasa ɗan ya shi ma yana haifar da wannan matsalar ba cinta ba yawanci jama'a kun gane ko Allah ka shirya da mu malam sai ya ce kala aufun mun yi bayani kan aufu ko وقال خلاص عن أبي هريرة تكاغا خلاص شما واتن ياي كراتو أورن سيدنا علي da kuma ammaru dan yasir da aisha yayi karatu gun abu huraira shi khilasun din nan sannan imamu katada yayi karatu gun sa da aufu dan abi jamila imamu ahmad ya ce sikatun sika ne shi jama'a kun gane ko kaga ba matsala game da watan karatunsa kenan insha Allah Allah ka shirya da mu to khilasun yace an abi hurairata shi ma ya koyo wannan hadisin daga abu huraira an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ruwaito shi ma daga annabi abu huraira khilasun yayi karatu gun abu huraira na wancan hadisin shi ma abu huraira yace daga annabi ya samu mislahu wannan damirin yana kuma zuwa ga hadisin baya da muka gama yanzu jama'a kun gane ko قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين فكنا أنا يسرها كان يأتي عن محمد أما أنا كنا يفتو قرر محمد بن سيرين جماعة كنا لكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنا ما بيسا رضي الله با أما كما يلا نتي بيدك كل لدبي a wurin ahlus sunna ka faɗi sahabi baka ce radiyallahu anhu ba bai daga cikin ladabi mutum ya faɗi sunan annabi bai ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba baya daga cikin ladabi haka jama'a an gane ko عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مازال الله ياتي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم كرقونك يكسكري ويفتاري أتكين وندك يتعيبايا تفيا شيني الدائم من كانت أبايا ثم يغتسل منه سيكمي وانكاد الوامر النبي يتي كرمتنياك فما كاد يتي أن ظاهرية أن ظاهرية ibn harbi al-zahiri ya ce to annabi ya hana yin fitsari a cikin ruwa kai kuma wanka a cikin ruwan jama'a kun gane kai wanka da ruwan annabi ya hana ya ce amma kana iya fitsarinka a koko kofo ko wata yan roba ko wani dan gwangwani idan kai fitsarinka a nan sai ka zuba a cikin ruwan kun gane in kana so sai ka wanka da ruwanka abinka shikenan yawa eh kun gane to irin wannan shirme ne kuma su yan zahiriya suna da wannan za ka ga idan sun kawo wata matsala irin wannan to da yawa malamai suka ce tsakanin da Allah ko kallon ma matsalar ba yi misali annabi ya ce inda abin da zaka kalla jikin ya ya ja nan take ka aure ta annabi ya ce ka je ka yi kun gane to zai suka tafi akan duk yarinyar da zaka je nema su a mazhabin su za a baka wuri kai da ita ta tuɗe zindir su sun taɓa kan haifar da ta zaka iya buɗa gani jama'a kun gane za ka iya kallon ta tambar a tuɗe me yasa suka ce da ka ganta yanzu nan za ka ji sha'awa ta motsa kana fitowa za ka iya cewa baba da Allah ɗora yanzu ba haka ba ne to dama abin da ake so kenan ka aure ta ɗin to amma wannan maganar don malamai suka ce dama 'yan zahiriya in sun yi ta to sun yi aikin nasu na zahiriyanci da haka ba za a ɗauka a aiki da ita ba jama'a kun gani wasu sun taba kan taci kawai za a kalla da fuska tafukan hannu da fuska wasu sun ce a yanda take zama a gidansu ko ba ɗan kwali kanta za ka iya ganin ta haka da yawa malamai suka ce wannan magana ta biyu ita tafi kusa zama daidai da daidai Allah kuma shi ne mafi sani to kala abu abdurrahman waye abu abdurrahman al'imamun nasa'i jama'a kun gani ya ce kana yaqubu ibn ibrahim yaqubu dan ibrahim to shi kuma wannan yaqubu dan ibrahim isnadi na biyu kenan na karatun mu na yau shine ad-dawraqi yaqubu ibn ibrahim ad-dawraqi an gane shine abu yusuf al-abdi al-baghdadi sika ne kuma shi jama'a kun gane ko nabi a isnadin da yace qala haddathana isma'ilu isma'ilu din shine ibn ibrahim al-ma'ruf ibn ulayya al-basri shi ma sikatun ne hafiz sannan shi kuma ya ce an yahya bin atiqin to yahya dan atiq watan shi ma watan al-bufawi al-basri shi ma sika ne kamar yadda watan watan ibn hajar ya tabbatar ya yi karatu a wurin mujahid mujahid almajirin abdullahi dan abbas ne wal hasan ya yi karatu a wurin jikan annabi wa al-hamadan hammadu dan salma da hammadu dan zaid duka sun yi karatu shi kuma a gunsa wa abdulaziz bin muhtar wasaqahu ahmad imamu ahmad ya ce wannan yahya dan a ce kudin sika mutum ne wa ibn ma'in ibn ma'in ma ya ce sika ne allaka lahu bukhari imamu bukhari za ku ga yana yawan kawo mu'allaqat dinsa za ku ga imamu bukhari yana yawan kawo watan maganganun shi ba tare da isnadi ba amma ibn hajar sai ya fito da shi malai yana yawan gaya mana an gane ko إسماعيل يحيى ابن عتيق الله كشير يبدأ sannan watan imam muslim ya fitar da hadisansa da yawa haka abu dawuda haka dai tafai musannafat yana da wani hadisi a cikin littafin nan banda wannan Allah ka shirya da mu wannan hadisan guda biyu kafin in fasa kamin in yi maganar watan wannan abu abrahman din watan hadisan nan guda biyu da imamun nasa'i ya kawo suna daga cikin wato kumasiyarsa shine hadisi wanda rijalul sanad din guda biyar ne kun gane to ali kenan ko nazil shin yayi yawa da za a iya cewa hadari ya shiga cikin shi ko ko dan kadan ne da za a ce bai yawan da hadari zai shiga cikin sa ba domin ku ji shi a isnadi idan magana ta yi tsawo kamun ta zo kanka to ta fi matsala kawai da an tambaye ka waye gaya ma ka cewa na shi kenan duk rigima dai iya kai shi za ta tsaya amma ka cewa ya gaya ma sai ya cewa na shi ma ya cewa ne ya gaya mai shi ma ya cewa ne ya gaya mai shi ma ya cewa ne ya gaya mai shi ma ya cewa ne ya gaya mai shi ma fa ya cewa ne ya gaya mai to idan maganganun ka ji sun tafi sun tafi to babu haɗari kamar irin wannan kamun ka ga isnadi ya tsawo ya fita yana da wuya amma in ya zama gajeren isnadi ne ya fi sauki kawai haddasani an malikin an nafi'in an ibn umara qala qala rasulullah yanzu ne matsala a cikin nan yahya ya ce hadir ga maliku maliku ya ce daga nafi'u nafi'u abdullahi dan umar abdullahi dan umar annabi shikenan kawai babu wani rigima amma ka ji isnadi wurin mutum goma kama akai kan annabi ko sha biyar to wannan bai fita ba wannan da wuya ya fita to kuma ba zai yi isnadi kawai da jin shi a ce shi kenan kawai aiki a'a kowanne fa sai an mai tsintan kwarkwata dan ina ne kai suwaye malaman ka yaushe aka haife ka yaushe ka mutu yaya kake suwaye abokan hulɗarka me mu'amalarka duk inda aka ji wata yar tangarɗa to ba za a yarda maganarka a gaya wa musulmi su bautawa Allah da ita ba saboda an ɗan ji tangarɗa a maganarka jama'a kun gane shi yasa ba masu aiki a addini wallahi irin malaman hadisi billahi azim jama'a suna matukar wahala ko qur'an nan da kuma muna karanta wallahi shi ne suka aiki kan shi kalla has has wannan da muke karatu da ruwayarsa duk malaman hadisi sai suka hada kai in dai qur'ani ne ruwaya ta qur'ani ba matsala a makarantar malamin su asim wanda kadai zai haushi shine shi uba shi kaɗai ne za a iya cewa ya hau kan hafs sai suka ce amma a fage kuma na abin da ya shafi hadisan annabi duk inda ka ji hafs wannan ƙari a isnadi to isnadin ya mutu ba aiki da hadisin ka gani to waye zai maka irin wannan adalcin imam malik kun gani ai malamin qur'ani imam malik nafi'u yana da malamai nafi'u guda biyu akwai nafi'u malamin hadisi to amma wadda an kaji ya ce an nafi'in to shi yake nufi jama'a kun gane amma duk a fagen tafsiri in ya ce nafi'u to wancan malamin na qur'ani yake nufi malamin warshu malamin qalun ai aji ɗaya suka koyi karatu da maliku da warshu warshu wannan da ake yi da su imamu qalun duk aji ɗaya tare wurin mutum ɗari biyu da hamsin shi nafi'un mai koyar da qur'ani ke haɗa su yana koyar da su amma sai Allah bai ɗaga suna da darajar maliku a wannan makarantar ba ta qur'ani amma a waccan makarantar na fi wata hadisi shi Allah ya daga darajar jama'a ana mun lokaci yayi za mu tsaya a nan karatu sai mako mai zuwa insha Allah muna masu cewa fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum